imanu billahi ba ya kawo imani ba imani shine an tumina billahi wa mala'ikati wa kutubi wa rusuli wa yawmil akhir wal qadri khairi wa sharri ko to me imani da Allah al imanu billahi imani da Allah al imanu fil lugha kalmar imani ga lugar larabci ya qulu kathirun minan nas da yawan mutane su wane ne annasu anan malamai da yawan malamai suna cewa innahu at-tasdiq ma dallato gashi nan ma bar kalmar imani malamai sun yi saɓani da yawan malamai suna cewa abinda an ma'ana imani lugatan a tasdik gaskantawa ka gaskanta abu wa alaihi to akan wannan fassara in mun ɗauki kalmar imani akan a tasdik fa ƙauluna don haka zancinmu in mun ka ce sadaqatu wa amantu ma'anahu ma lugatan wahidun in mun ce fassarar kalmar imani gaskantawa to kenan da cewa sadaqatu da cewa amantu kenan ma'anarsu guda ce ga lugar larabci in mun ka dauki wannan fassarar wa qasaba qalana ya gabata gare mu fit tafsiri cikin madda ta tafsiri kaga ya nuna ashe wannan sharhi asali ne lecture ce yake bayarwa karatu ne ake yi cikin masallaci madalla ya gabata gare mu ga karatun da muke na tafsiri anna hadhal qawla cewa wannan zance fassara imani da tasdiq la yasihu bai inganta ba kaga to ba mu ko ina ba kowa da irin fahimtar da Allah ka sa mai shi an ma'ana hadisin athar na Abu Juhaifa wanda Imam al-Bukhari ya kawo cikin kitabul iman na sahi cewa wasu na hito da yan shi'a na hito da magana cewa Allah ya saukar ma ahlul bait musamman na na Fadima ya saukar mata wahayi bayan mutuwar babanta ba shi ne sun ka tara sun ka yi musa fadima ba madalla wahayin da an ka saukan mata bayan mutuwar ubanta to shi ne da yaya ta fara yawa sai abu haifa matashi ne cikin sahabbai aboki ne ga sayyidina ali ta babu inda inda babu ƙasa ake gaddama kokowa ba ahlul baiti an ka ce an so wa shugaban ahlul baiti ali duk ahlul baitin shi ya ubansu ita fatima ma shi an mijinta sai ta yi iskan ma'ali ya ali hal indakum shay'un min alwahyi ghayr alquran gaskiya ne ku alarbai kuna da wani abu na wahayi banda qur'ani qala la wallazi falaq alhabba wa bara annas ma yace wallahi na rance da wanda ke cage kwaya tsiri ya fito na rance da wanda ya halicci halitta ba mu da wani wahayi banda qur'ani eh yace illa fahaman yu'tihi Allahu rajulan fil Qur'ani sai dai fahimtar da Allah ka ba mutum cikin Qur'ani kaga bai ce fahimtar da aka ba mu balle a ce ta tsaya gare su kowa Allah na iya ba fa yanzu muna karanta aya alhamdulillahi rabbil alamin abinda zan fitarwa daban da abinda zaka fitarwa cikin ayan nan fahimta kenan shi abin yana ya kuma abinda zan fahimta zan fitarwa kai baka yadda da su ba ba su kwanta ma ba ayar ba ta nuna wannan amma kai ga ra'ayinka yana nunawa don haka wannan fahimta ce kawai bai kamata a tsaya a ja in ja game da su ba ina fatar kun fahimta to sai ya ce mun wa kassa bakalana ya gabata gare mu fit tafsir ga karatunmu na tafsiri anna hadal qawla cewa wannan zance fassara imani da tasdiki la yasihu bai inganta ba ba daidai bane bal al iman fil lugha ga lugar larabci kalmar imani tana da ma'ana al'ikiraru bishai tabbatar da abu an tasdiƙin biyi akan gaskanta shi bata mutu ta balgace to kaga yanzu mi yayi fassara imani ɗaya da tasdiq yace bai kamar akwai kusuri inda bai kamata ya ce la yasihu ba abinda ya kamata ya ce akwai kusuri tunda shi ma ga tashi fassarar da tasdiqin na ciki ashe kenan wani abu ya kamata yi akwai kusuri a ƙara wani abu a ƙara ikirari ya iya ce bai inganta ba don inganta bai inganta kamar abin gaba ɗaya ma ba haka yake ba ka gani ko kaga shi ba ya yi nashi kuskure Allah ya gafarta mishi eh yace abinda a imani ga lugal al iqraru bi shay tabbatar da abu an tasdiqin bi akan gaskanta shi kaga gaskanta da tana ciki bi dalili dalilin annaka taqulu kana cewa amantu bi kaza nayi imani da abu kaza wa aqarrartu bi kaza na tabbatar da abu kaza wa saddaqtu fulanan kuma kana cewa na gaskanta wani wala taqulu amma baka cewa amantu fulanan nayi imani da wani kaga ashe kenan gaskantawa ba shi a fassara imani ba idan to in haka ne fal imani imani yatadammanu yana kunsar ma'ana za'idan ala mujarradit tasdiq yana ya kunshi ma'ana wadda ta karu akan gaskantawa kawai gaskantawa tana cikin ma'ana ta amma ba ita ɗaya ba sai an ƙara ko wani abu da ya kamata a ƙara kaga abin da ya kamata ya ce kenan menene ya kamata a ƙara wa huwa al-iqrar shine tabbatarwa wal i'tiraf da kuma furuci ka tabbatar kuma kai furuci al-mustalzimu masu lizimtawa lil qabuli ga karba lil akhbari ga labari in ka tabbatar kayi ikirari to wannan da ka tabbatar duk abin da ya faɗi kaga zaka za ka karba muna tare wal iz'ani lil ahkami da kuma jayuwa ga hukunci hukuncin hadha al iman wannan shine imani amma mujarradu an tumina bi anna allaha mawjudun kawai don kayi imani da Allah samamme ne akwai shi fa hadha laysa bi iman wannan ba ce mai imani yadda da cewa akwai Allah dai wannan ba ba ka zama mai imani hatta ya kuna hadha al-iman har sai wannan imani ya kasance mustalziman mai lizimtawa lil qabuli ga karba fil ahwat to in ka yadda akwai Allah to duk magana kuma ta hito daga Allah dole ka karbe ta duk hukunci hukuncin da Allah yake dole ka yadda da su duk umurnonin da ya basu dole ka bi to wannan shi shi aka yi imani da shi amma yadda ɗaya akwai shi wannan ba ta saka ka zama mai imani muna tare mustalziman lil qabul wanda ke lizimtar da karba fil akhbar ga labarurruka wal iz'ani da kuma jayewa fil ahkam ga hukunci hukunci wa illa in ko ba haka ba falaysa imana wannan ba imani bane wal iman billahi don haka imani da Allah ya tadammanu arba'ata umurin ya kunshi abubuwa guda uku guda hudu na farko al iman bi wujudihi imani da samuwarsa subhanahu wataala kai imani cewa akwai shi don akwai waɗanda ba su ma yadda akwai Allah ba to kai imani imani da Allah ya kunshi abu hudu abu na farko yadda da akwai shi na biyu wal imani bi rububiyyati imani da rububiyarsa mun yi rububiyya baya ayal infirad bi rububiyya kadaituwarsa da rububiyya na uku wal imanu da yin imani bin firadihi bil uluhiyya da kadaituwarsa da uluhiyya na hudu wal imanu yin imani bi asma'i wa sifati da sunayensa da siffofinsa to imani da Allah ya kwashe waɗannan abubuwan la yumkinu bayyuwa an yi tahaqqaqal imanu a tabbatar da imani illa illa bi zalika sai da wannan imani bai tabbata ko an yi tahaqqaqal imani imani ya tabbatu illa bi zalika sai da yadda da waɗannan amman lam yujid bi wujudillah duk wanda bai yi imani da samuwar Allah ba bai ma yadda akwai shi ba falaysa bi mu'min wannan ba a ce mai mai imani wa man amana bi wujudillah wanda yayi imani da samuwar Allah ya yadda akwai shi labin firadihi bil rububiyya amma bai yadda da kadaituwa Allah da rububiyya ba falaysa mu'min shi ma ba mai imani bane wa man amana billahi wanda ya imani da Allah wan firadi bin rububiyya yayi imani da kadaituwa Allah da rububiyya la bi uluhiyya amma bai yi imani da kadaituwa Allah da uluhiyya ba falisa mu'min shi ma ba mu'mini bane muna tare wa man amana billahi wanda ya imani da Allah wan firadi bin rububiyya yayi imani da kadaituwar Allah da rububiyya wa bil uluhiyya kuma yayi imani da kadaituwar Allah da uluhiyya lakin lam yumin bi asma'i wa sifat sai dai bai imani da sunayen da siffofinsa ba balle su shi ma ba mumini bane muna tare wa in kana al-akhir to in na karshen ga ya kasance bai yi imani da sunayen Allah da siffofinsa ba fa hunaka to wanca nan ka min ahlil ilmi daga cikin malamai ba ma ordinary musulmi ba daga cikin malamai man yuslabu anhu al-iman bil kulliya ko wanda za a zare mai imani gaba daya wa fihi kuma ciki nai man yuslabu anhu kamalul iman akwai wanda za a san ce mai cika imani kaga waɗanda ke jayayya kenan da sunaye da siffofin Allah al-iman bi wujudihi to imani da samuwar Allah me yake nufi fa za qala qa'ilan in wani mai magana yace madalilu ala wujudillahi ta'ala me dalili akan samuwar Allah ni ka nuna mana akwai Allah kulna sai mu ce ad-dalilu ala wujudillahi dalili akan samuwar Allah alaqalu hankali hankali wanga ordinary hankali yana duk mai hankali ya san akwai Allah don yanzu ka kalli ga yagga wai yesu su ana cewa mu na yi kan mu a'a uwayenmu iyaka haihuwanmu ɗaya sun kai amma ba su sun kai mu ba to wai mu hankali duk mai hankali ya san to akwai wanda ya yi mu to wannan da ya mu kowa za ka ce shi Allah shi kenan ko ga sama nan ka san dai ba ita yi kanta ba yin ta an kai tunda akwai lokacin da babu to wanda ya tashi ya Allah ga ƙasa duk abin da gani ita wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu duk abin da ka diba ga dabbobi nan ga ƙasa nan ga duwar watsu nan ga teku da duk yesu an kai to wanda ya yi su tunda ka san ba gwamnatin Najeriya ta yi kogin Niger ba duk wani wanda asaman gwamnati ko da ya tona ya iska makogin to wanda ya kogin na shi ya Allah ina fatar kun fahimta to hankali hankali ina yake ina yake yace ad-dalilu ala wujudillahi dalili akan samuwar Allah al-aqalu hankali na ciki duk mai hankali yayi aiki da hankali na ya san akwai Allah wal hissu da kuma ilimi ci a hissu ilimi falamma a hassa isa minhumul kufra ai alima minhumul kufra da ilimi wa shar'u da shari'a salafatun uku din nan kullu hata dullu ala wujudillah kowannen su yana nuni akan samuwar Allah hankali da ilimi da shari'a wa in shi'ta in kaso fa zidka qara alfitira dabi'a ta bil adama fitratullahi allati fatara an-nas alaiha fatakuna dalailu don haka sai daluluwa ala wujudillahi akan samuwar Allah fatakuna sai ta kasance arba'atun hudu dalili hudu alaqalu hankali wal hissu da ilimi wal fitra da dabi'a dan adam wal shar'u da shari'a wa akharna shar'a mun jinkirta shari'a ita ya kamata a fara kawowa amma sai mun kabata da baya la li'annahu la yastahiqu at-taqdim ba don bata cancanci a gabatar da ita ba lakin la'annana sai dai domin mu nukhatibu muna magana ne mallayi mini bishir da wanda bai yi imani da shari'a ba shi yasa mun gabata haddar baya amma ya yadda da hankali don yana da shi kuma in ka ce mai bai da hankali ciwo zai ji shi yasa mun ka fara kawo su muna tare fa amma dalalatul aqal to dalilan hankali akan samuwar Allah fa naqulu za mu ce hal wujudu hadhihi alka'inati shin samuwar waɗannan halittun bi nafsiha sun sun samar da kansu ne da kansu aw wujudat ko an samar da su haka za kamar hakan ga da fatan suddan babu wani dalili shin suna waɗanga halittun da annan duniya shin suna yi kansu ko ko a haka kawai ga banza dai sun ka faru ba wanda ya yi su fa in qulta in kacce wujidat bi nafsiha an samar da su ne da kansu sunaye kansu fa mustahilun aqalan wannan korarre ne ga hankali don mai hankali ya san ba daidai bane ma damat hiya ma'duma muddin dai waɗannan halittun sun zan akwai sadda babu su to kaifa takunu mawjuda yaya sun ka kasance samammu wa hiya ma'duma alhali da babu su wal ma'dum abinda babu shi laysa bi shay'in ba komai bane hatta yujada sai an samar da shi idan don haka la yumkinu an tuje da nafsa don haka bayyuwa su samar da kansu bai nafsa ha da kansu bayyuwa a ce su na samar da kansu muna tare wa in kulta in kace wujudarsa da fatan an samar da su ne haka kawai ba tare da aikin kowa ba fa naqulu sai mu ce hadha yastahilu aylan shi ma wannan korarre ne fa anta ayyuhal jahidu kai ya kai mai jayayya hal shin wai ma an tajmina da'ira ta abinda ya faru na al-da'irat na jiragen sama wasawarih da sauran injimin mukka masu sauti wasayyarat da motoci wal'alati da sauran kayayyaki dai bi anwa'i hada nau'ukan ta ga sunan kala daban-daban hal wujud da hada su da fatan wannan duk ana cewa gaban za sun ka samu da motoci da jiragen sama da sauran injimin mukka da sauran abubuwa dai ga sunan duk ana cewa gaban za dai sun kafa ba wanda ya yi su faya ƙulu sai ya ce la yumkinu an ya kuna yiwuwa ya zama haka nan dole akwai wanda ya su ya ce faka zalika hadhihi la tayar to hakan ga waɗannan waɗannan tsuntsayen wal jibal da duwar wasu wa shamsu da rana wal qamar da wata wan nujumu da taurari wa shajaru da itace wal jamaru da da tsakoyi jam'in jamratun wal rimal da yashi wal bihar da tekuna wa gairu zalika da wannan wannan la yumkinu bayyuwa an tujar sadafatan abada bayyuwa a samar da su haka kawai ba tare da wanda yayi su ba sai mu tsaya nan don haka da hankali da ilimi da shari'a da ɗabi'ar bil'adam duk tana nuna Allah akwai shi amma duk da haka wasu ba su yadda ba ta Allah ya shirya da mu mu ba mu da matsala game da wanga mu da ɗai mun san akwai Allah Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik to kun san karatu sai an daddaka ba haka ba ya tsayi to Allah ya saka mana duka